من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala a kodawan lokaci wanda shi ke ba mu dama mu zo mu zauna irin wannan guri kuma a irin wannan taro ko kuma yanayi na daura da Allah sa muka faro cikin ikon Allah subhanahu wata'ala mun gabatar da ko kuma tunda muka faro wannan daura mun yi lamiyatul af'al na ibn malik alhamdulillahi mulhaqul irab muna fata sati sati na sama ko kuma makamancin haka za mu kare kimulatul iraq insha Allah daga nan kuma sai mu ci gaba da littafin alburda da kuma littafin al-nazm warakat insha Allah ta'ala a wannan yini na talata sha hudu ga watan zulhajji ko kuma zulhijja kalmar alhajji tana da luga biyu ka ce zulhajji ko kuma zulhijja alhajji ko alhijja dai ya yi insha Allah ta'ala sha hudu ga watan zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da kuma arba'in da ɗaya wanda ke yi daidai da hudu ga watan august to Allah ka samu dace august ko shine wata kenan kun san kalmomin biyu ne akwai august mai sunan wata akwai kuma siffa ita kuma august in ka tashi wajen gaɗin ne za ka ƙarfafa mun gane kawo misali i welcome each and everyone to this august occasion sai ka ce august to sifa kenan amma da yake wata ne sai ka ce august sai ka ƙarfafa farko to Allah ka samu dace Allah shi sa muna ya sa a duniya da lahira shekara ta dubu biyu da ishirin da izinin Allah za mu fara wannan daura na goren sallah wadda muke fatan za mu yi ta a cikin sati dai da izin Allah subhanahu ta'ala a fa mafarin mu yau a ranar talata kamar yadda ne bayanin kwanan wata kuma a wannan daura insha Allah muna fatan za mu karanta littafai guda hudu na farko akwai kitabun tajwid sannan kuma sai akwai hidayatul mustafid sai kuma littafin tuhfatul atfal da kuma annazmul jazariya nazmul jazariya insha Allah ta'ala Allah shi mana muwafaka ga baki da kafin mu ci gaba yana da kyau mu dan gabatar da yar wata mukaddima yar kadan dangane da abin da ya shafi wannan ilimi na tajwidi a lokacin sahabbai babu wata kalma a tajwid a matsayin fanni daga cikin fannona wanda akan koya musamman domin a fahimci yadda za a karanta alkur'ani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da shi babu kalmar tajwid sai dai a wannan lokaci alkur'ani ana karanta shi ne haɗe da tajwidinsa ma'ana kamar yadda muke ganin tajwidi a yanzu fanni ne mustaqil fanni ne wanda yake cin gashin kansa ga lokacin sahabbai su babu babu sunan ma at tajwid sai dai sahabbai sun wayi gari sun waye da waɗansu kalmomi waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan faɗa musu domin ya zaburantar da su wajen kyautata karatun alkur'ani daga cikin irin waɗannan kalmomi ɗin akwai kalmar farko wacce ita ce ta fara sauka daga alkur'ani faɗin Allah madaukin sarki warattilil qur'ana tartila ma'ana kalmar at-tartil sahabbai ita ce kalmar farko da suka fara ji wacce Allah da kanshi yake kwadaitarwa da zaburantarwa da mu karanta alkur'ani da dokokinsa ƙa'idojinsa na tajwidi malamin tafsiri suka ce waratil qur'ana tartila ma'ana ka karanta alqur'ani tartilan daki daki harafi bayan harafi kowane harafi kana fitar da shi daga mafitansa misali harfin da ke fitowa daga labba fitar da su daga labba kamar misalin ba'un kamar misalin mimun kamar misalin wawun waɗanda suke fita da lebe da tare da taimakon haƙora na sama kamar fa'un su ma ka fitar da su kamar haka kamar misalin harfan da suke fita daga halce kan halce ko tsakiyar halce ko karken halce duka fitar da su kamar sod yana ɗaya daga cikin da suke fita daga kan halce kamar misalin azal shi ma haka daga tsakiyar halce akwai shin da jim da kuma ya'un kamar yadda zamu gani insha Allah subhanahu wataala sannan kuma akwai waɗanda suke fita daga sararin da ke tsakankanin kirji da makoshi su ne alhurufin jaufiya alifun wawun ya'un to waɗannan harufa duk lokacin da ka zo karanta alkur'ani ana son ka fitar da su dalla dalla dake dake domin shi alkur'ani kitabun mubin ne kitabun mubin ne wato littafi ne wanda yake komai nasa bayyananne ne bayyananne ne wajen harufansa ma'ana babu wani ajimanci tare da shi babu wani abin da yake ba abin fahimta bane tare da shi sannan kuma malamai suka ƙara nunawa hukunce-hukuncen tajwidi wato dangane da ma'anar tartil shine ka karanta alkur'ani tare da dokokinsa da ka'idojinsa duk inda ake bukatan madda kai madda inda ake bukatan fitar da harufa waɗanda suke da kauri ka fitar da su kamar huruful itbaq da huruful istila harufan da suke fita da taimakon iska su ma a fitar da su kamar huruful hams ko kuma alhuruful mahmusa kamar yadda insha Allah sun ta'ala zamu gansu a cikin jazariya in Allah ya yarda bayan kuma kalmar tabtil akwai kuma kalmar at-tahsin ita ma tana ɗaya daga cikin kalmomin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rinka amfani da ita don ya janyo hankalin sahabbai da su karanta alkur'ani da mene dokokinsa ka'idojinsa za mu iya fahimtar kalmar at-tahsin daga cikin waɗansu hadisansa imamu tabarani ya fitar da hadisi idan muka duba cikin sahihul jami za mu samu wannan hadith din da isnadin sa har zuwa ga har zuwa ga Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abdullah bin ya fitar da wani asari yake cewa shi Imam Tabarani da isnadin sa har zuwa ga Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud yake cewa husnul saut zinatul Qur'an husnul saut zinatul Qur'an wato ma'ana sauti mai kyau ado ne ga alkur'ani kamar yadda zamu je cikin jazariya ibn jazari ke cewa mene wal akhdhu bit tajwid hatimun lazimun man lam yujawwid alqur'ana asimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala jazakumullahu khaira sannan kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin wani hadith wanda abu dauda ya fitar da shi da isnadi har zuwa ga abu hurairah yake cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce man lam yataganna bil qur'an falaysa minna afwan ba wannan hadisi nake son ka ba riwayan abu dauda da isnadi har zuwa ga abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna fa inna sautal hasan fa inna sautal hasan yazidul qur'an husnan ko kuma hasanan manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku kawata alkur'ani ku yi ma alkur'ani ado ta ya za ka yi ka tabbatar da wannan adon shine karanta shi da ka'idojinsa inda ake madda kai madda inda ake izhari kai inda ake ikhfa'i kai inda ake faɗan haruffa da sauti tsaye-tsaye kamar istila'i ka faɗo inda ake faɗan kamar inda ake faɗan haruffa da sauti ƙasa-ƙasa kamar huruful istifal sai ka faɗo su da irin wannan siffata su inda ake yin ishmami ka yi inda ake ram ka yi inda ake imala inda ake tafsiri duka irin waɗannan ka'idoji idan ka karanta su ma'ana ka karanta alkur'ani ka ɗabbaka waɗannan ka'idojin to shine zai baka dama ka kyautata karatun alkur'ani karatun da Allah da kan shi kan saurara hadisin imam muslim ko babu wani littafi da Allah sun ta'ala ya saukar da shi wanda ya yi wani annabi izini da ya karanta shi wanda Allah da kanshi yake sauraro in ana karanta shi sai mene sai alkur'ani sai alkur'ani Allah ka samu dace to sahabbai sun wayi gari sun kiyaye irin waɗannan kalmomi a tartil kamar yadda muka bayani akwai kuma a tahsin kamar yadda yake faɗa cikin wannan hadisin zayyinul qur'ana bi aswatikum ku kawata alkur'ani ku yi ma'ado ku ma alkur'ani ado ma'ana ku karanta shi da ka'idojinsa da dokokinsa yan uwa ba kallafa maka sai kai sautin musul ba ba kallafa maka sai kai sautin mishawi ba wannan ma malamai suna bayani akan bid'a ne ba shi halasta ka kallafa ma kanka wajen kallafa ma kai da kanin ne akan shiga babi na wahala mutum ya matsa ma kansa alkur'ani ko Allah ya ce ne ma anzalna alaikal qur'ana litashka ba mu saukan maka da alkur'ani ba dan ka wahaltu ba kenan yi amfani da sautinka a matsayinka na bulaki watan dan afirka sautinka da Allah ya baka kai kokari ka rera alkur'ani da ka'idojinsa wannan shine ake bukata bayan ikhlasi da sauransu Allah ka sa mu dace daga cikin lafuzan da sahabbai suka wayi gari suka samu manzo sallallahu alaihi wasallam na amfani da su domin zaburantar da su wajen karanta alkur'ani da dokoki da ka'idojinsa shine at-taganni riwayar Abu Dauda da isnadi zuwa ga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man lam yataganna bil qur'an falaysa minna duk wanda bai karanta alqur'ani ya rera shi to ba shi tare da mu to ko kaga ashe karanta alqur'ani a rera shi shine sunnan wane ne abul kasim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ka sa mu dace babu yanda za a yi ka karanta shi ka rera shi din sai da dokokinsa yan uwa mu duba a hausa kawai in baka bi kalmomi da kyau ba me zai faru ba za ka isa da sako ba haka harshen yarbanci haka harshen inyamuranci kai haka ma turanci ki shi ma in baka karanta da dokoki ba to ba za ka isa da sako ba yanda ya kamata ba Allah ka samu dace to sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan sun koyi karatun alkur'ani daga manzo sallallahu alaihi wa sallam suka ci gaba da karantarwa tabi'a suka dauka daga bakin su daga cikin tabi'an ne aka sami manya-manyan malamai dakaru waɗanda suka yi fice su ne waɗanda ake aka danganta kira'o'in nan zuwa ga su akan ce alqurra'u alqurra'u al-ashara alqurra'u al-ashara mun yi bayani insha Allah ta'ala muna fata za mu samu lokaci shi ma kanshin Allah ya bamu damar mu karanta littafin al-idaa fi usulul qira'at za mu zo mu karanta dukkan usul na qira'o'in nan guda goma insha Allah da riwayoyin su guda 20 in Allah da kun san qira'o'i guda goma ne riwayoyi kuma guda 20 su ne mutawatirai Allah ka sa mu dace daga nan ne kuma aka sami manya-manyan malamai suka rinka koyowa daga tabi'ai su kuma suna karantarwa watan tabi'ai suka karanto daga suka karanto daga sahabbai suka karanto da atba'u tabi'in daga nan aka zo kuma salaf to cikin a yanda alkur'ani ya samu kansa irin wannan lokaci ana talaki yu'khadhu ko kuma ukhza bitalaki mushafaha an ka daukan sa ne baka da baka malami zai zo ya zauna yana karantawa ɗalibai su zo gabansa suna laƙanta haka ake karanta da alƙur'ani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shine na farkon wanda ya fara karantar da su sahabbai suka laƙanta daga bakin sa tabi'ai suka laƙanta daga bakin sahabbai atba'u tabi'in su kuma daga bakin tabi'ai to daga nan ne har zuwa karni na uku ko kuma karke-karken karni na uku aka samu malamai suka fara ƙoƙarin fitar da takarda da alƙalumansu domin su fitar da domin su yi rubutu akan wannan fanni na tajwidi akan wannan fanni na tajwidi karken karni na uku an sami babban malami abu muzahim alkhaqani wanda ya rasu shekara ta 325 shine malamin da ya fara rubutu a fannin tajwidi kamar yadda ibn al-jazari wajen tarjuman sa shi kanshi ya tabbatar da wannan kun san idan ka ce shaykhul kull wa imamul kull a wannan fanni na tajwidi ko kuma qira'at to ibn al-jazari kenan ibn al-jazari shine shaykhul islam a wannan fanni din Allah ka samu dace abul mazahim fatu bin khaqan ya rubuta littafinsa al-manzumatur ra'iyya al-manzumatur ra'iyya shine a wanda ya fara rubutu a wannan fanni alhamdulillahi Allah ta muke mun samu littafin ga littafin nan wayin kana an hada ne da waɗansu rasail hadiyul majid fi sharhi qasidatai al-khaqani was-saqawi fi tajwid to ita kasidan tana kunshe ne da baiti 51 ko makamancin wannan ita ce kasida ta farko wacce aka fara rubuta akan tajwidi a manzuma ce ra'iya yana cewa a farkon littafin shi abul fati abul mazahim abu mazahim musa bin abdullahi bin yahya bin khakan yana cewa a ya kari alkur'ani ahsin ada'ahu yudha'ib laka Allahu al-jazila min al-ajri fama kullu ma yatulki fama kullu man yatul kitaba yuqimuhu wama kullu man fi an-nasi yuqri'uhum mukri to anan yayi amfani da kalmar ahsin ada'ahu kenan na daga cikin kalmomin da aka san wannan fanni da shi a lokacin a wannan lokaci akwai at-tahsin akwai at-tahsin kamar yadda muka bayani lokacin sahabbai sun san at-tartil sun san at-tahsin sun san at-taganni da makamacin irin waɗannan lafazza din to yayi amfani da lafazin ahsin ada'ahu yana nufin ilimin tajwidi yana nufin ilimin tajwidi a cikin ita wacce nan manzuma ta sa ra'iya mai kunshe da baiti hamsin da ɗaya to bayan nan a daidai wannan lokaci da shi watan azam wannan zamani ko wannan karni na da aka samu ibn muzahim a abul maza abu muzahim ya yi wannan rubutu sai aka sami ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda ake ce mishi ibn mujahid shi ma ya yi rubutu wanda ya shi yaro su ne a shekara ta ɗari uku da ishirin da hudu shi ma ya yi rubutu akan wannan fanni amma shi ya rubuta kitabu saba'a ne kitabu saba'a wannan malami ibn mujahid shi ne malamin da ya fara yin rubutu akan kira'o'i guda bakwai shi ne malamin da ya fara yin rubutu akan kira'o'i guda bakwai to bayan nan aka ci gaba wato malamai suka ci gaba da rubuce-rubuce suka ci gaba da rubuce-rubuce a wannan fanni din daga nan har aka samu wani babban malami mai suna Sheikh Ali ibn Ja'far as-Sa'idi shi ma wanda ya rasu shekara ta ɗari hudu da goma shi ma ya rubuta littafi at-tanbihu ala lahnil jali wal lahnil khafi to daga nan ne dai malamai suka ci gaba da rubuce-rubuce saboda karancin lokaci za mu ɗan takaita ita wacce nan mukaddima din babban manufanmu shine mu fahimci kawa'id da ke cikin waɗannan littafai da kuma yadda ake dabbaka su insha Allah ta'ala bayan wannan malami ya yi rubutu daga nan kuma sai aka samu makibin abi talib alkaisi shi ma ya rubuta littafinsa at-tahdid aw afwan ya rubuta littafinsa ar-ri'aya li tajwid al-qur'an wa tahqiq lafz tilawa na yi kokarin fito da ita to amma Allah bai bani iko ba insha Allah zan fito da ita gobe don a ga littafin waɗannan duka littafai ne wanda aka rubuta su a lokacin farko ko kuma a waɗannan karnona na farko waɗanda su ne malaman yanzu suke ɗauka daga gare su to cikin ikon Allah subhanahu ta'ala a karni na hudu to daga nan ne lafazin at-tajwid ya fara fitowa ya fara yaduwa ya fara yaduwa har zuwa ga wannan lokaci da muke ciki yanzu insha Allah subhanahu wataala zamu dan dakata kan waccan nan irin mukaddima kadan sai mu fara wannan littafi na kitabut tajwid insha Allah wannan littafi da kitabut tajwid a nan dai kusan shine littafi na farko wanda mubtadi yake fara koyansa wannan littafi kitabun tajwid shine littafin da mu kanmu muka fara karantawa alhamdulillahi har muka samu abin da muka sama kuma saboda shaharin wannan littafi ta kai ma ba wai nan ƙasar najeriya ba hatta ghana cameroon da sauran ƙasashen da ke afirka nan za ga wani littafi suke amfani da shi galibi don ƙoƙarin fahimtar ilimin tajwidi a matakin farko to na daga cikin abin da ya sa muka ce za mu fara karanta wannan littafi don waɗansu sun kawo shawarari akan waɗansu littafi muka ce a bari dai mu fara da ka wanda mubtadi yake farawa saboda waɗansu abubuwa ne kamar haka na farko har yanzu muna da kishin ƙoƙarin koyon yadda ake karanta a kam ɗin wato ma'ana yadda ake ƙoƙa yadda ya kamata a ce a karanta a karanta alkur'ani da ka'idojin a ɗabbaka wa in kana jama'a alhamdulillah ana ƙoƙari sai dai akwai waɗansu matsalola da ba a kulawa da su musamman abin da ya shafi ta'arifi na hukunce-hukunce idan ka fahimci ta'arifi na hukunci shine zai baka dama ka iya ɗabbaka hukuncin za mu gani insha Allah ta'ala na daga cikin abin da ya samu kace za mu ɗauki wannan littafi mu karanta an wayi gari waɗansu daga cikin ƴan uwa masu ƙoƙari sukan yi ƙare-ƙare a cikin littafin to ko dai sanin rashin sanin larabci ko kuma rashin bayarwa a yi editing sai kaga an samu kurakurai a cikin littafin ana samun kurakurai da yawa a ciki gaskiya kamar yadda insha Allah subhanahu wataala idan Allah ya ba mu iko muka zo irin waɗannan guraren za mu yi tambihin su na daga cikin abin da ya sa muka ce za mu fara karanta da wannan littafi domin ni ina ɗauka duk lokacin da za ka karantar da wani ilimi da ya shafi alkur'ani to kana gabatar da hidima ce ga alkur'ani muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu cikin masu hidima ga wannan littafi ba marubucin wannan littafi shine a sheikh muhammadu muhammadu sa'id kamal ko muhammadu bin sa'id kamal saboda rashin maraje waɗanda suka suka kawo tarihinsa ban sami ainihin tarihinsa cikakke ba har yanzu amma idan Allah sa na sama to ina fatan za mu yi bayani insha Allah ta'ala kai tsaye za mu fara ka babi na farko ko fusali na farko a hakamun nunin sakina wa tanwin idan an ce annunun sakina ita ce nunun wannan ilimi na tajwidi a matakin farko abubuwan da ake fara koya su ne annunun sakina da kuma التنوين النون الساكنة da kuma at-tanwin kamar yadda idan ka zo koyan harshe kakan fara da harufa ne ko da wasu sila ba zan iya manta ba lokacin da muke primary malamin da ya karantar da mu arithmetic ya fara karantar da mu ne wannan arithmetical science ko sign waɗannan alamomin da sauransu to shi ma cikin tajwidi wannan shine matakin farko kamar yadda kowa ya sani to menene ma'anar annunus sakina annunus sakina akan ce hiyal majzuma to a matakin farko wato na ɗalibi wanda yake fara koya babu laifi amfani da wannan tarifin ita ce wacce take da jasma amma gaskiya duk lokacin da mutum ya yi ƙarfi ya gama wani littafin ya shiga sama to sai ya saki wannan tarifin da cewa annunu sakina hiyal majzuma sai ya dauki annunu sakina hiyal lati la harakata laha la harakata laha domin idan an ce haraka to harka nau'i biyu ne a wajen malaman larabci a wajen malaman larabci ko kuma na hau akwai haraka bina ko akwai kuma haraka i'rab to menene bambanci tsakankanin su misali idan muka ce man aman man aman minhu anhu na mun samu nuni sakina ko adalla idan muka ce idan muka karanta idan muka dauko wannan misali wa man wa man lam yu'min billahi ko in kana warshu yu'min billahi kalmar yu'min ba ga nuna karkenta ba to wacan nan nunin din wannan alamar da ke kanta shine jazma ko amma nunin din da ke kalmar man an anhu da minhu wacce wannan alaman da muke wacce alaman da muke gani sukun ne nan to yanzu idan aka ce addu'u sakina hiyal majzuma to kaga tarifin ya shafi ne menene ya shafi wannan ne kawai ya shafi nuni ne wacce take da jazma mun fahimci wannan ko bai shafi wancan ba wannan tarifi shine at-tarifu shamil al-jami al-mani domin dukkan tarifi da zaka yi don labuda ya zama to jami labuda kuma ya zama mene mani menene ake nufi da jami shine tarifin da zai tattaro dukkan wani jinsi na wannan abu yanzu idan muka duba nan idan muka ce hillati la harakata laha wannan tarifi a nan jami ne me yasa zama jami saboda ya tattaro watan nan alama din na sukun ya tattaro watan nan alama na mene mun fahimci wannan ko barakallahu fikum amma kuma mane mane me yasa wannan tarifin zai zama mane saboda ya zai zama mane ne saboda bai kunshi nunin da take da fataha ba ko take da kasra ba ko take da zamma ba ban sani ba kuma malamin mun an dan fahimta jazakumullahu khaira dukkan tarifi in za ka yi kai tarifi dole ya zama jami dole kuma ya zama mane misali inda za ta tambaye ka man huwal mukallaf man huwal mukallaf bilugati hausa sai ka ce al-mukallaf huwa baligi shikenan sai ka tafi wannan tarifi akwai na kasu tare da shi mun fahimci wannan ko shin ba za a iya samun mahaukaci mukallaf ba za a iya samun mahaukaci mukallaf to amma a halin da yake haukan nan mukallaf ne Allah saka da alheri za a iya samun mutumin da yake cikin bacci wanda yake kila ya kwana ya kwana biyu na bacci wayin kana malamai sun sami iktilafi a nan to a ciki idan muka ɗauki waɗanda suke da fahimta cewa shi a halin baccin nan nasa ba mukallaf ba ne ya shiga ciki kaga bai shiga ba kenan ashe in ka ce baligi to sai ka kara da mene mai hankali kaga wannan wacannan kalma da ka kara mai hankali na farko dai baligi ya cire wane yaro yaro na farko kenan da kuma ka ce wane mai hankali ya cire wane ya cire mahaukaci jama'a mu bincin nan ko to alal akal dai bari mu dan tsaya nan saboda yanayin lokacin namu saboda haka mu rike wannan duk inda zaka kawo ta'arifi na ko menene ma kowane fanni ne labudda ne kuna ta'arifu jami'an wa mani'an mun fahimci wannan to Allah saka da alheri annun sakina hiya lati la harakata laha to anan zamu gani cikin baka wadansu sukan ce wal jazmatu hiya sukunu wal jazmatu to in dai ta'rifi ne yayi anan ta ya za a jazma ta zama ne sukuni zai yiwu sai dai jazma ta zama alama ne mun fahimci wannan ko to Allah ya saka da alheri an yi kokari bayan muna kundimi bane a'a shi mujtahidi in dai har ya dace yana da lada biyu in bai dace ba yana da lada yana da kyau duk lokacin da aka yi wannan aka yi rubutu ko min kinka sai ka bara an yi editing alhamdulillah Allah ya sare min na rubuta littafi akan riwayan kalun aljawahir fi usuli riwayati kalun to amma littafin nan ba a buga shi ba sai da je na ba malamai da ke sama na suka bincika waɗanda suke fannin kai hatta ma ɗalibai na waɗanda Allah ya musu baiwa a wannan fanni su ma sai da ma sun ce su duba mini cikin iko Allah sun tala don Allah zai iya sun kai da su wani abin da ni ban ni Allah bai bani iko ba in suka sun kai da ni kaga za su yi mun tambihi Allah ya sa mu dace sannan kuma akwai malaman da suka san luga akwai wanda yake na samu na bashi shi ma ya duba mini cikin iko Allah sun tala daidai gwargwado kuma Allah sun ta'ala sa aka buga aljawahir fi usuli ruwayati qalun sauran ma suna nan fitowa idan Allah ba mu iko amin jazakumullahu khaira to annun sakina hiya lati la harakata laha mun dai ganta ko in an ce hiya lati la harakata laha mafhumul mukhalafa na nuna me kenan hiya lati hiya al-khaliya min al-haraka hiya allati khalat an al-haraka ko ko kuma ne hiya allati laha alamatai alamatai as-sukun wal jazm ko sannan kuma tagwayen wasu sula guda biyu kamar yadda muke gani haka ko kuma alharakatul murakkaba fatatan kasratan dammatan waɗannan su ne tanwini kamar yadda muka sani asalin damma ba ko raf'a in muka yi haka dalin ne asali wawun ce sagira wanda ko ya fitar da waɗannan alamomin shine khalil ibn ahmad al-basri al-farahidi rahimahullah to a gurguje a malam yace at-tanwin nunus sakinatun talhaqu akhir al-ism lafdhan la khattan in an ce tanwini alama ce ta nunus sakina wacce take bayyanantuwa a cikin a karken suna wajen lafazi shine sai a cikin baka suka sa ai bi sautin ko ai bi sautin ko to kaga shi ma nan saut in aka duba akwai saut wanda yake wa laisa bi kulli sautin musta'mal akwai saut wanda yake motsi ne kawai akwai kuma sauti wanda yake kunshe da ma'ana to yanzu wani ne ke ciki wani ne ke nibi ciki haga yi itilaki kawai to Allah ka samu dace to amma dai anan ina ganin ta'arifi nan kawai yayi a nunu sake na talhaku an bayanin nan kawai yayi talhaku akhir lismi lafzan in ma ƙara bayani ya ce ai fil fil nutq kawai shikenan amma bi sautin din nan gaskiya shi ma akwai matsala a wannan guri to Allah fa alam Allah shine masani la khattan ai la maktuban to shi ma nan gaskiya la kitabatan ya kamata a ce la kitabatan maktub ism maf'ul ne ko to Allah Allah shi ba da iko Allah shi ba da lada an yi kokari wa alamatuhu alaman tamini shine ad-dammatan wal fatatan wal kasratan abinda ma nake son ya nuna mana nan idan aka ce alisin suna nau'i biyu ne akwai alisin wanda yake al-zahir akwai kuma alisin wanda ake ce mishi al-mubham idan ce suna zahir shine sunan mutane sunan yanka ka misali a ce zaidu ismail walad misali gari sunan dai wannan shine al-ismu zahir mun fahimci wannan ko sannan kuma akwai suna wanda ake ce ake ce mishi al-ismul mubham suna mubhami shine kaman wani shine kaman man wannan suna ne ko ina ji wannan shine suna guda ɗaya da aka samu nuna sakina mubahami wanda aka samu nuna sakina tare da shi ko ka koni na'am ta ji kuma ne sai ku na'am to amma mun muna magana kan yawwa jazakumullahu khaira ina ganin mun ne kawai ko to ana samun tanwini a suna zahiri ana samun tanwini a suna zahiri amma suna mubhami ba a samun mene ba a samun tanwini sai dai a samu mene sai dai a samu nun sakina kaman harafi ma haka ana samun nun sakina kaman an kaman min ana samun nun sakina amma a suna mubhami ba a samun mene to suna son su nuna mana tanwini din nan kan wakilci nuna sakina ne a suna mubhami ba suna zahiri ba misali man misali an a harufa kenan in ko ko zai iya yiwa nan man a ce manun ko manin ko manan kaga ba zai yi ba ma'ana waɗannan lafuzza sunan nan mubhami da waɗannan harufa ba za su ba sa ɗaukan tanwini ba sa ɗaukan tanwini to nunu sakina ta a maimakon a same ta a suna mubhami da harufa ba a samun afwan tanwini din ita ce takan wakilci nunu sakina a na wannan suna mubhami ko waɗannan harufa suna zahiri to akwai waɗansu daga cikin sunaye lafuzza da akan sami da nuni ba nuni sakina ba ta zuwa sai a sami ne sai a sami tanwini kamar waɗansu lafuzza kamar waɗannan kamar waɗannan lafuzza ba sani ko an fahimce ni ya kamata a ce an samu tanwini a suna zahiri kamar yadda muka damga misali ko suna mufahami ya kamata a ce an same ne tanwini ma to tanwinin nan ba sa zuwa a sunaye mubahamai da haruffa nan sai a same ne nuna sakina to shine yake cewa yake cewa at-tanwin nunu sakinatun wata nunu sakina ce talhaqu akhil ismi ga ta tanwini ko wanda ke zuwa a karken sunaye lafzan a cikin lafazi la khattan ba rubuce ba kenan zaidun nan ya kamata a samu nuni sakina ce to nuni sakina ba za ta zo ba sai me za me wani wace alama ce za ta wakilce ta tanwini idan muka ce zaidun kamar mun ce haka ne ko zaidun mun fahimci wannan ko to nuni sakina tanwini suna da hukunce hukunce guda hudu shi yasa a ce nuni sakina tanwini arba'atu ahkam nuni sakina tanwini suna da hukunce hukunce guda hudu hukuncin farko shine al izhar ma'anar izhar shine bayyanarwa idgam kuma shigarwa al kalbu wadansu malamai sun gyara wajen tasrifin kalmar iklab shine domin menene masdarin menene fi'ili madin iklab na'am aqlaba yuklibu iklaban kamar misalin mene afraha yufrihu ifrahan ahadatha yuhdithu ihdasan ajrama yujrimu ijrama ina jin dai mun karanta lamiya ko to alkalbu shine masdarin menene qalaba yaqlibu takalluban kalban Allah saka da alheri ban sani ko an dan banci dan bayanin watan zaka ga waɗansu malamai sukan ce ba kalbi za a ce ba ai ba iklab za a ce ba idan ya kamata ne a ce mene alkalbu wanda ke da ma'anan juyawa kenan shi ma ba zuciya ba to Allah saka malamai da alheri yana da kyau ne mu koyi sarfu sarfu shine zai baka dama ka gane wani irin gyara ne aka yi a irin wannan guri ko kuma an yi daidai ko ko ba daidai ba Allah ka samu dace ma'anar al-izhar shine bayyanarwa idgam shigarwa kalbu kuma juyarwa ikhfa kuma boyewa cikin sauki yanzu idan ne haka na bayyana da fuskar hannuna kaga ya zama kenan izhar idan da zan shigar da hannun a cikin aljihu ya zama idgam da zan juyar da hannun ya zama da kuma zan boye shi haka bayana ya zama shikenan kawai kaga ni za ka rintar da yara cikin sauki kawai izhar idgam iglab ekfa shikenan kawai cikin sauki to Allah ka samu dace ballantana ma a ce ka koma gida ne kana gaba cin abinci ka ce mai yali to da ko littafin da juni soyayya zai karu kenan da Allah ka samu dace jazakumullahu khaira menene ma'anan al-izhar izhar suka ce mai ma'anansa al-bayan lugatan kenan al-bayan ka bayyana da abu kamar yadda muka gani na bayyana da sufar hannuna to wajen tajwidi su waɗannan haruffa da ake da ake faɗan su ko ake karanta su a cikin alkur'ani ba a ganin su ta ya za a ga siffan su ba za a ga siffan su ba ashe kenan a cikin sauti cikin lafazi ne za a ji siffofin nasu kenan duk lokacin da kai izhari to a izharin za a ji ne a cikin bakinka mun fahimci wannan ko ma'ana cikin karatunka yanzu idan muka ce an man duk wanda ya saurara da kyau zai ne zati na nunin to shine izhar din shine izhar din kawai Allah ka samu dace to wannan ta'alif ya ce ko ikraju kulli harfi shine a fitar da kowane harafi min makarjihi da kamar fidansa min gairi gunna ba tare da an yi gunna ba to wannan tarifi tarifi ne jami kuma ma ne me yasa ya zama jami saboda idan ka ce a wa minal an'am wa minal an wa minal misali idan kai sakatu a ruwayan khalaf wa minal an'ami hamula wa minal a ba ka bayyana lamun ba to shi ma nan menene izhar ne ban sani kun bayyana nan ko kaga wannan tarihi jami ne ma ne duk wani nau'in izhari ya tattaro shi misali idan ka ce wa asara alhayata dunya ad-dun ad-dunya ad-dun ba mu jinun sakina ba kaga wannan shi ma zan mene izhar ne to shi yasa ne ce tarihi ne jami mun fahimci wannan ko kuma ma ne to da yace mana ko ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunna shine a fitar da kowane harfi da kamar ba tare da an yi gunna ba wace irin gunna ce ake nufi anan gunna nau'i biyu ne wato za mu kokari ne mu rinka ishara zuwa ga waɗansu fawaid da ifat haka a cikin littafin mun fahimci wannan ko to Allah ka sare mana gunna gunna a cikin tajwidi ilimin tajwidi nau'i biyu ne akwai gunna barin tambayi yan uwa bayan Allah da muka karatun lamiya za mu ce sana'iyya ne ko sina'iyya da kasaran sadin ko to ban sani ba ko wani ya rike baitin lamiya da yake baitin lamiya da yake mana bayanin haka to mu je dai mu ƙara duba akwai gunna sina'iyya akwai kuma gunna asliya idan ka ce gunna sina'iyya hiya allati tuqaddar miqdar harakatayn miqdar harakatayn ita ce gunna wacce ake kaddara ta harka biyu mun fahimci wannan ko to kamar misalin gunnan da ake jin ta lokacin idigami na nuna sake na cikin harfan nan guda hudu mun fahimci wannan ko kamar misalin kuma wace gunnan da ake jin ta lokacin ikhfa'i kamar kuma misalin wace gunnan da ake jin ta lokacin da aka yi kalbu ko iklab to ita ce gunna sinaiya bayan Allah mun gane ko to wacce ce ake nufi a nan an ce huwa ikhraju kulli harfin min makharijihi min ghairi gunna shine a fitar da kowane harafi daga cikin huruful ja'iyya daga mafitar su ba tare da an yi gunna ba to wace irin gunna ake nufi a nan afwan a ya kamata in faɗi wacce ce asliya ko to asliya ita ce wacce zaka ji ta a asalin nunin ko mimun ka misali idan muka ce idan muka karanta haka am abaramu amra am am abaramu amra ba mun ji lokacin da daura am am ba mun ji dan gunna ba to ita ce gunna asliya yan wa mu ban jona ko amma idan ka ce wa man ya'mal salihan wa man ya'mal faman ya'mal inna kul ba mun yi gunna harka bi ba ko kuma misali kuntum kuntum ko kuma misali an burika mun ji gunna ko wata kaddara ta da harka biyu ko to da aka ce mana wajen tarihi wa ikhraju kulli harfin min makarjihi min gairi gunna to wace wace irin gunna ke nufi anan gunna asliya afwan gunna sinaiya gunna sinaiya ita ce gunnan da ake nufi a nan shi ne za ka fitar da kowane harafi da kamar fitansa ba tare da an ji gunna sina'iya ba a'a to to sina'iya ce to bari mu bari mu karanta misali ga misalan mu nan ko amsalatu izhar alil misakin tutanin alhamza man aman man a man a man ai da na faɗin man an nan jigun ko wace iri ce to wace yake nufi a nan suna iya ce ba sa ji ba sai bai yan uwa bayan Allah an gane ko domin idan ka ce man ya'mal man ya'mal in naqul ba mu ji gunna ba amma wace iri ce yake anan to a lokacin izahari ana jin gunna suna iya ba jin gunna suna iya to ita ce ake nufi anan huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi min gairi gunna sinaiya ban sani ba koyon wanga ne to barakallahu fikum barakallahu fikum to wajen dabbaka izhari alhamdulillah ba a kurakuran mu dan kadan ne ana tahriku sawakin in aka ce tahriku sawakin duk wani harafi a larabci ana daure shi ne chaf sai dai a ji zatinsa kawai misali idan muka ɗauki misalanmu man aman man a man a mun ji zatin nunin ko to idan mutum ya ce mane a mane a mane ya yi taharikus sakin haza fata ba a son shi wajen ɗabbaka izahari wannan shine da dama musamman waɗanda suka fara koyon karatun alkur'ani a matakin farko za ka ji suna irin waɗannan kurakuran dan wajen musabaka ka zaka ji ana ta tambihi ana tambihi ana tambihi to shi izhari zaka dabbaka ne ainihin ina ne mafitan nunu sakina nunu sakina lokacin izhari tana fitowa ne daga ra'sul lisan to ana jin ana za a ji nan kan halcinka mun gane ko ya daga ya tafi awwalul hanak farkon ganda ta sama upper palate ko ga hakorin kana na ga hakorin kana sama biyun nan na sama to bayan su ba tushen su ba bayan su da kadan nan ne halci zai ta ba man shikenan kai izhar amma mu kiyaye kar mu bari halcin mu ya motsa in ya motsa to shine sai a samu tahriku sakin wanda ke kuma zama kalkala kaga wannan ba a son shi alhamdulillah ana kokari sosai رسول أمين من هاجر فريقا هدى أنعمت سميع عليم إن متنجي سميع عليم سميع عليم كغاي abin da ke yayi tariku saki yayi kalkala wanda ke ba bukatun ta nan min ghil ma an ghadaqa alha man hadda Allah ghafurun halim a takaice mu wannan shine game da abin da ya shafi ake sauran misali da ko waliman khaf yawma idhin khashi'a wannan shine abin da ya shafi izhari sai kuma hukunci na biyu al-idgham wanda ke shine shigarwa ko suka ce asalin shi daga adgamtul lijama fi famil fars balarabe idan ya dauki linzami ko ragama ya sa a bakin doki shine sukan ce idgham domin dukkan masdarin da ke nuna if'al to yana nuna menene yana nuna yin aiki ne kamar misali a hadasa yuhdisu ihdasan farar da wani abu kenan to daga nan ne sai aka aro kalmar aka yi amfani da ita a lokacin da aka yi idgamin nuna sakina ko tamimi cikin ɗaya daga cikin harufan idgam ya unko harufan izhar alhamza والهاء والعين والغين والخاء والحاء haka ne ko to idgam shi kuma yana da harufa su ne menene na'am a'a yarmuluna ne yarmuluna domin da karamala yarmulu ne ramala yarmulu bi wazni fa'ala yaf'ulu mun bance nan ko to Allah ya saka da alheri waɗannan harufan su ne aka kasa su kashi biyu inda jumhur akwai yuminu in ji babban malami shaikhul kul wa imamul kul ibn jazari ya ce yuminu kawai abin shi da ibdali ko ba ka bane yanwa su ne harufin farko bigunna ko sai kuma lar waɗannan su ne bigairi gunna afwan wani abin nan tambihi da na so in yi musamman masu ruwayan warshu a ruwayan warshu wajen izharin nuni sakina yayin da aka samu alhamza su suna yin nakalu ne nakalu kamar mana mana wannan shine suke ce mishi nakalu badal akwai kuma rasulun amin sai kan yi warshi kan kanta rasulun amin ina jin wannan shi kenan insha Allah ta'ala amma duk sauran hukunce hukunce ne waɗanda kusan galibi duk an yi ittifaki a kai kenan waɗannan hukunce hukunce da muke ganin tajwidi ahkam ne wanda suke alana wa aini akwai almuttafaq alaiha akwai kuma almukhtalaf kowace riwaya ka je daga cikin riwayoyi guda 20 zaka samu ana tabbaka wannan izharin face kawai warshu da yake yin da yake yin nakalu wajen alhamza amma kusan galibi a duk ra'u sun yi ittifaki a kai mun fahimci wannan ko to Allah ka samu dace to sai kuma hukunci na biyu al-idgam wanda ke da ma'anin shigarwa malam ya ce tarifin idgam al-idgam ko idkhalu harfin sakin shine a shigar da wani harafi mai dauri fi harfin mutaharrikin cikin harafi mai wasali bi haife siran ta yadda za su zama harfin wahida harafi guda ɗaya mushaddada mai shadda to anan cikin tarifin mu ya ce ko idkhalu harfin sakin kenan ashe anan harfi ne mai dauri shine za a idiga masa cikin harfin mutaharrik mai wasali ko akwai bambanci tsakanin mutaharrik da kuma sakin to idan muka ce ashamsu ba ga lamu sakina ba ba mu idiga ta cikin shinin ba to kaga wani idiga mun shi ma jami'i ne kenan mun fahimci wannan ko jami'i wato ma'ana wannan tarifin da tarifin farko ba kawai sun shafi hukuncin nuna sake ta nuni ba a za ka yi ɗaba ƙasa gurare daban-daban yanzu idan muka yi ɗauko fa'amanat ta'ifa fa'amanat ta'ifa ba ga tauta ne ba sai muka yi digami kamil fa'amanat ta'ifa to yaya ba ya zama ba mun shigar da sakin cikin mutaharrik ba to tarifi ne shamil inda ko tarifin nun saki ya shafi nun sakina da nun zai ce huwa idkhalu an-nun as-sakina wa tanwin fi wahidin min ahruf al-idgham shikenan sai tarifin sai zama khasun nabil mini to yanzu to muna muna kallon abin ala basiratin din da kaga tarifi to ana son idan ka ya bude ni karka takaitar da shi kawai ga nan a akwai tarifi wanda ke jami mane da ya ce hoi da khalu harfin sakin ashe mafhumul mukhalafa na nuna la yudgamul mutaharrik fil mutaharrik a to kila wanda zai ce ya bunayyar kabu ma'ana a afwan ba wannan ba kamar misali ma salakakum fa fi kilmatin anhum nasikum ma salakum baqil babi laysa muawwala inji imamu shatibi ko to gashi kuma salakakum fi sakar ma salakakum fi sakar gashi ruwan su sai an yi digami ma salakkum fi sakar wa huwa alladhi ja'ala al-layl libasa alam tara kayfa rabbuka bi ashabil fil ga mutamasilani ga mutakariban da an yi digami kuma dukan su mutaharrikai ne ko to anan abin da ke faruwa shine ba a idgamin mutaharrik cikin mutaharrik wannan haka yake shi mutaharrik da kaji an yi idgamin shi a riwayan susi sai an ɗaure shi sannan ne sai a idigami mun fahimci wannan ko sai an ɗaure sannan ne sai a idigami a yi haka haka ka'idan take don saboda babu yadda za a shiga da mutaharrik cikin mutaharrik ba zai yi ba Allah ka samu dace to ta yadda za su zamanto harafi guda ɗaya mai shadda wani mai wani malami na manta kowane littafi ne yake cewa dangane tarifin idgam yake cewa هو اللفظ بالحرفين كالثاني هو اللفظ هو اللفظ بالحرفين كالثاني akwai hikima ba cikin wannan tarihin nan ba harfa ne guda biyu ba to za ka yi furici da harfin guda biyu dukansu kamar wannan harafin na biyu in na kul ko idan ka tashi ba za ka ce ne in na ba a'a za ka ce mene in na kul ka gana harfa guda biyu ne sai kai furici da su baki da kamar yadda aka rubuta harafi na biyu shikenan kaga wannan tarifin ma ba shi da wahala ba shi da wahala tarifi ne na idigami shi ma to akwai tarifofi da dama za ka ga to shi ma wannan tarifi ne jami'a ma ne insha Allah ana son kuma lokacin da kai idigami na farko cikin na biyu na biyun zai zo su mushaddad na farko kenan sannan kuma wa hurufu sitta kalmar sitta asalinta shine siditatun da dalin ai a mu duba mai gani idan ka ce wahid sai mene isnan sai mene ko kuma salis ka zo da shi ismul fa'il salis rabi khamis sai mene sai sadis ko baka ji dalin ba to ai dalin shine aka shigar da shi cikin saboda takaro makarajan shi yasa ka ji an ce sittatun jama'a mun gane ko to Allah ka samu ne ya sa'a Allah ka bani jagora yan uwa dole su sai fa mun san luga ga malamai nan suna karanta da gurare daban-daban har zaure ka je ka sa irin su zuhud din nan irin su zuhud dan biyar dan goma alhamdulillah ma gashi muna karanta nan ko su hamziya su wutiriya ga su nan ga su nan ga su nan ka sa ka koya ka rinka lura da ɗan kalmomin kai ma kana jujjuya su kana sarrafa su cikin larabcin ka da yau da kullum wata rana sai a wayi gari haja ta samu to idan haja ta samu sai mene sai kasuwanci kawai kaga mana sai larabci to Allah ka samu dace Allah ka kare sare mana Allah saka malamai da alheri wa hurufu sita majmu'atun fi qaulika abin tattara cikin zancen ka wata harufan ne aka tattara mana su cikin kalma daya yarmuluna suna yin sassarfa domin da ka ramala yarmulu ramlan dole da ya karanta babul hajji dole da sai ya zo kan wajen kalmar ko ba haka bane yawwa to Allah ka samu dace a kasamul idgam karkashin idgami al idgam kismani idgami nau'i biyu ne akwai idgam bigunna akwai kuma idgam bigairi gunna al idgam kismani kismun bigunna akwai kashi wanda ake musu da gunna wata akwai harufa waɗanda idan an shigar da nuna sakina ta cikin za'i gunna ga sunan wa hurufuhu arba harfansa guda hudu ne majmu'atun fi qaulika abin tattara cikin zancenka yanmu da kame ne nama yanmu banda nama yanmi shi wanda mai motsa tafasi ke cewa qala lamal manu bi ma'ana kafura yanmi numi yan in aratul masdara banda shi wacan nan nama yanmu numuwan bi ma'ana zada yazidu wa hadhihi amsalatu ligam bi gunna ga misalan idigami nan da gunna in yaqulun in yaqulun nan akwai abubuwa kamar haka na farko nunin din nan da muke jinta a gaban in za mu shigar da ita cikin ya'un ya ce huwa lafzu bil harfaini kasani ko nunin din nan za mu shigar da cikin ya'un amma wajen karantawa na farko kenan na biyu kuma za mu ji sauti ya gaurayu sauti guda ɗaya gaurayayye da mene gauraye da sautin ya'un da kuma gunna ita gunnan nan siffa ce lazima ta mene ta nuna sakina in yaquluna illa kadhiba kowace kira haka zaka yi kowace riwa haka zaka yi amma banda kalab shi banda khalaf yana da gamin nun sakina tanwi cikin wawun da ya'un ba gunna ne in yazo sai dai koyi in yaquluna illa kadhiba Allah ka samu dace wallahu min waraihim Allah ka bamu lokaci da dama a zuwa a zuwa khalaf din wanda kai muna da aji na na hadda khalaf da ranar juma'a hadda ce da ruwayan khalaf in ma kana son ka yi ko da wace ruwaya ce za ka yi insha Allah ta'ala Allah ka sa mu dace yawma idhin yasdur to yan uwa akwai gunna da za mu ji tana fita tare da sautin yawon gunnan nan tana fita ne da kaishum ibn juzay yana cewa wa gunnatun makharaju hal kaishumu ai wa gunnatu al kaishumu makharajuha gunna kaishum shine mafitanta kenan lokacin da muka zo tabbakawa ana son a ji sautin ya'un da gunna ne kai tsaye a lokaci cakwadadde ya gaurayu in ya kamar misali haka kenan in kana son ka gane haka gunna na fita lokacin da kake dabbaka sai ka batsa harcika idan wani abu na fita ta wani guri ka toshe gurin ya zai yi zai dakata ko ba zai ba mana ba zai fita ba in kenan na nuna gunna tana fita ta kai shum in kenan inda mutum zai haka i da kana har kasuwar mata zai dawo bai gunna ba kaga wannan akwai matsala kenan na farko kenan sannan kuma na biyu akwai waɗanda suke yin gunna tashin jiniya idan suka zo sai suka da kamar haka yaqulun azakata kenan ɗan uwa lokacin da ake karantar da mu sai a rinka kula kenan ga yanda za a rinka yi ana son ne a yi idigami mubasharatan yakunu idigamu mubasharatan la bibut'in aw muhla Allah ka sa mu dace yawma idhin yasdur sai kuma na nunan inna kul amshajin nabtali amma nan wace irin gunna ce gunna ce sinaiya li'annaha tuqaddar miqdar harkatayn ma lakum min malja da wajen mimin ko kenan ko صراطا مستقيما من وال من من وال جنات وعيون جنات وعيون yan shuba don susa kenan abin kula anan dole sai mun yi idigami tare da mene gunna na tare da gunna mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu